ne da da abin da ya shafi a tafsiri da ya shafi al'asma wa sifat sifofin Allah da sunan nakinsa ya ce wa man an kara dilalata asma'ihi ala sifatihi mimman yadda izahir duk wanda ya inkarin dilalata asma'ihi abinda sunan nakin Allah suke nuni na sifofinsa ala sifatihi suna ya yi nuni akan sifa za mu buga misali insha Allah cikin waɗanda suke da'awar zahiri to wannan fa fa qawluhu min jinsi qawli wulatil batiniyatil qaramita to maganarsa ta dace jinsi ɗaya ne da mutanen da ake ce da su wulatul batiniya al-qaramita al-qaramita an danganta su ne zuwa ga hamdan ibn qirmit wanda ya bayyana a ƙasar sham a lokacin halifancin mamun ya yi da'awa da shi da maimun ibn abdullahi al-qaddah ya yi da'awa zuwa batiniya ita wannan batsaniya din malamai suka faɗa ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi amma ba ta cikin ƙungiya cikin ƙungiyoyin musulunci ƙungiyoyi ne na majusawa saboda bala'in da ke cikinta na san cewa kuna bi na wani bashi na ce za mu ji ƙungiyoyin nan gaba ɗaya ko za mu karance su mai bayanin su insha Allah ta'ala الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك الكرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو ألم معظ كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات malam yake cewa waɗannan albatiniyar karamita su ne waɗanda suke cewa wai ba za a cewa Allah hayyun ba kuma ba za a ce laysa bi hayy ba Allah ba za a ce da shi rayayye ba ne ba kuma ba za a ce da shi ba rayayye ba ne ba ha kamar yaya kaga wannan aisha na kudi ne ba za a ce rayayye ba kuma ba za a ce ba rayayye ba suna kore masa duka abubuwan guda biyu karka cewa Allah rayayye ne karka ce ba rayayye ba ne ba su suna tabbatarwa da Allah tabaraka wa ta'ala suna su ba sa korewa Allah suna da yake suna ne alami kamar suna mudumari al-mudumarat suna sananne a ce Allah sunansa kaza a'a abinda suke wa inna ma yunkiruna ma fi asma'ihil husna min sifatil isbati abinda suke inkari abinda ke cikin sunan nakin Allah kyawawa wanda suke dauke da tabbatarwa Allah wasu sifofi da za a ambace su da su ambace shi da su za mu zo mai bayani ya ce faman wafaqahum ala maqsudihim kana ma'a da'awahu al-ghulu fi zahir muwafiqan li ghulati al-batiniyya fi zalika duk wanda ya muwafaqa ga waɗannan mutanen to yayi guluwi sannan kuma yayi muwafaqa da waɗannan mutane ya dace da su لغلات الباطنية في ذلك الباطنية وأن سن كلمة غلات ني مصدر فاوا أما يجي وليس هذا موضع بسط ذلك نم باولن فسبقين wannan bayani bane ku duba sharhin malam Usaimin ga wanda suke da shi yace fal batiniyatu la yaquluna innahu hayyun wala laysa bihayy yani yaqulu لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي ku rike wannan aƙidar 'yan baɗiniya ba a cewa Allah yana raye kuma ba a cewa baya raye shine malam Usaimin ya ce idan ma huwa to me Allah kenan in haka ne hum yujibuna ala hadha yaquluna to amma suna da amsa fa akan haka suna cewa li anna al hayata wal mauta la yasihu nafyuhuma wa ithbatuhuma illa liman huwa qabilun lidhalika suka ce ai rayuwa da mutuwa wannan hujjar 'yan madiniya ne fa kula suka ce ai rayuwa da mutuwa bai halatta a kore su ba ko a tabbatar da su sai inga wanda zai iya karban a ce yana raye ko yana mutuwa ba ku gane ba suka ce su a wurinsu a su kana ce da wani yana rayuwa ko ka ce da shi baya nan in zai iya yiwa zai iya karban a ce yana rayuwa kuma in zai iya yiwa a ce zai mutu to su kuma a gurinsu Allah ai ba za a ce da shi yana rayuwa kamar mu muna rayuwa kuma mu za a ce mun mutu shi ko Allah baya mutuwa maganar ta sun ba mai da hankali ba za ta fi tunanin wani to su abinda zai iya daukar rayuwa da mutuwa shine za a ce yana rayu ko baya nan tambayar da za su yi muku shin Allah akwai mutuwa a tattare da shi to dan me za a ce ya rayu ko baya nan suka ce bara a cewa Allah hayyun ko laisa bi hayyin ba kurum a tsaya a haka wallahu ta'ala laisa بقابل للحياة ولا للموت ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت suka ce yanzu wannan abin zaka ce rayayye ne wannan gini to zaka ce matacce ne jama'a kun fahimta kuwa gini zaka ce da shi rayayye ne zaka ce da shi matacce ne saboda me saboda baya daukan me rayuwa da mutuwa to suka ce Allah ma haka ne malam usaimin ya ce to wa bima za nu jibu ala hada ya za mu ba da amsa na kulu lahum sai mu ce da su inna da'awakum anna al-hayata wal mauta la yusafu bihima illa man kana qabilan lima laha wannan magana cewa wai da mutuwa da rayuwa ba a sifanta shi sai ga wanda zai iya daukan wannan abin mujarradu da'awa wannan kawai da'awa ce kuke aw urfin istanatumuhu ko wata al'ada ce da kuka kirkire ta kawai Allah subhanahu wa ta'ala wasafa al-aslama bi annahum amwat wa nafa anhum al-haya to ai naka ne ai gashi Allah a cikin alqur'ani ya sifanta gumaka cewa matattu ne kuma ya kore musu rayuwa ko yanzu da kun ce gini ba za a ce da shi zai rayu ko zai mutu ba saboda kun yarda da wancan ka'idar ita waccan ka'idar cewa ba za a dora wa abu yana rayuwa ko mutuwa ba sai in zai iya karba wannan din Allah ne faɗa annabi ne faɗa to ka'ida ce suka kirkire ta dan su kawo sharri addini ko kuma kuka ce kun yarda to gashi Allah ya korewa gunki gunki me bambancin gunki da wannan ginin Allah ya kore masa rayuwa kuma Allah ya tabbatar mai da mutuwa والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات متتوني غير أحياء wato kashi shi dan bid'a in zaka bashi kashi fa sai ka samu hujjar da ya kawo ka rabce ta tukunna sannan ka dawo kan abin da ya faɗa kuma yanzu ala ina ce sun gina aqida su ne cewa ba za a ce Allah yana raye ko yana mace ba saboda wai ai ba zai iya daukar rayuwa ba za a ce raye ko mace ce ba kuma har ya dan dauki hankalin wasu ko ba ka bane to wannan ka'idar da suka kawo din waye kawo ta to ka kula in kana mujadala dan bida zai iya kawo wata ka'ida ya jone ka da ita ita kanta ka'idar ka ce tukunna a ina aka faɗi ka'idar waye faɗi ta to ga ga jama'at kenan yanzu wannan dalilin nasu an kwashe shi da aka waccan magana babu ita ko ba ka bane ba yace wahum ya'buduna shajaran wa hajaran wa ma ashba zalik saboda wadancan suna bautar gumaka ne ai bishiyoyi da duwar watsu fantaka da qauluhum bi nasil qur'an malam usaimin yace magana sa ta rushe da nasil alqur'ani thumma naqul lahum usaimin yace Allah masa rahama hab annana tanazzalna ma'akum kaddara mun yadda mun sauka mun bi ra'ayin kuɗin lakin antum taquluna sai dai amma ku fa kuna faɗa cewa annana naqulu innahu mawjudun wala ghairu mawjud ku ku yan badiniya kuna cewa mu ahlus sunna muna cewa Allah mawjud ko kuma ghairu mawjud ko ko ba ka wani Allah samamme ne ko ba ka bane ba fa nafaitum anhul anhul wujud wal adam ku kuma kun korewa Allah samuwa kuma kun korewa Allah rashi sun ce wai ba za ma a ce Allah yana nan ba kuma ba za a ce baya nan ba wancan mun gama da alhayyu wal mayit alhayyu alhayatu wal maut yanzu magana Allah yana nan baya nan ba za a faɗa haka ba kwata kwata suka ce dalilin shine ana ce yana nan ne baya nan in abun yana iya daukan wannan to ku kun cewa kun korewa Allah alwujud wal adam a to yanzu zai iya yiwa abu a ce babu shi ba za a ce babu shi ba za a ce yana nan ba idan an ce abu ba za a ce babu shi ba za a ce yana nan ba me ake nufi babu ne babu ne yace wa hada mustahilun bi ittifaqil uqala wannan abu ne da bai taba yiwa ba da ittifaqi masu hankali ya anna al muqabalata bainal wujudi wal adami ka hada tsakanin samuwar abu da rashin sa muqabalatun bainal naqidaini kaman ka hada abu ne tsakanin kishiyoyi guda biyu yajibu idan tafa'a ahaduhuma an yusbita al-akhar in dai ba daito akwai daya in abu kace yana nan in ka ce abu yana nan to babu maganin ka ce baya nan in ko baya nan baya nan din ko ba ka bane ba to wannan kenan to bari ka ji wa antum taquluna la yajuzu an naqula inna allaha mawjud wa la yajuzu an naqula inna allaha laysa bi mawjud limadha قال لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء سكتي إن منشي الله أرأيك to su dalilin su anan in ka ce Allah rayayye ne to ka kamanta shi da ne da rai halitta ai wannan abin duk sun yi ne wajen su korewa Allah a kamanta shi da abin halitta ko ba ka bane in sun ce wai Allah rayayye ne to sun kamanta shi da rayayyu wannan kullu innahu mayyit shabbahnahu bil amwat in mun ce ko mata ce ne mun kamanta shi da matattu naqulu sai malam Usaimin ya ce wa ala za'amikum to ku yanzu a nan gurin ku bara ku ce raye ba ku bara ku ce matacce ba to yanzu ku a riyawar ku shabbatu muhu bi maza to anan yanzu da me kuka kamanta Allah eh da me kuka kamanta Allah shabbatu muhu bi bi maza bil jamadat kenan kun nuna Allah kamar sandararren abu ne jamid fama dumtum taquluna innahu ghayru qabilin lil hayati a to ai da kun ce Allah ba za a ce yana raye ba ko wal mauti ko ba za a ce kuma ba za a ce mutuwa ba to shikenan fa huwa kal hajari kenan Allah ya zama kamar dutse kenan ko ba ka bane to na din ba ka manta shi kuka yi ba kun ka manta shi kun ki nasi kun je kun kawo kawo abu na kwakwalwa idan faqad shabbatu bil jamadi kenan kun kamanta Allah da me da sandanar abu bana yace idan ta kalla ilal marhal wannan fadi ya kamata ku karanta ne a gida ku muzakara ba ni ne kamata yi muku wannan ba wallahi ai dai kun gane abin da nake so ko ni ni fa bakin ne nake so in fassara ku je ku karanta a gida malam yake cewa wa innamal maqsudu anna kullu ismin min asma'ihi abinda ake nufi anan kowane suna cikin sunan nakin Allah ya dullu ala zatihi yana nuni ne akan mai zatin Allah idan an ce al-alimu ana nufin zatin Allah ne al-alimu wa ala ma fil ismi min sifatihi sannan kuma sunan yana nuni akan abin da yake dauke da shi na sifofin Allah wa yadullu aidan ala sifati allati fil ismi al akhari kuma suna guda zai iya nuni akan wani abin da yake cikin wani sunan wanda ba shi ba bi tariqil luzumi ta hanya ta luzum me tariqil luzum ku duba sharhi malam ya ce bari da fassara muku shi da hausa din dan ku da ganewa innamal maqsudu abinda muke nufi anna kullas min min asma'ihi kowane suna cikin sunnikin Allah ya dullu ala zatihi yana nuni ne akan me zatin Allah yana ce mujahid yana nufin akan wannan gangan jikin shine mujahid Ibrahim yana nufin wannan gangan jikin shine Ibrahim Musa wannan gangan jikin shine abin dai yanzu anan akwai Ibrahim Musa dawo da Garba ina cewa Musa wani zati ne zai juyo na Musa kenan wannan Musan ana kiran wannan zatin ne a kira shi ne da sunan Musa to haka in an kira Allah wannan sunan yana nufi ne akan zatin Allah kun ji daya sannan wa alama fil ismi min sifatihi sannan kuma sunan kuma du a the same time yana nuni akan abin da ke dauke da shi na sifar yanzu an ce da Allah al'alimu sunan Allah ne mai zatin Allah al'alimu sannan kuma yana ɗauke da sifa ta me ta ilimi wato abin da yake so tabbatar mana in an kira Allah da suna da yawa cikin sunan akin Allah suna ɗauka abu guda biyu a kira Allah da shi sannan kuma akwai me sifarsa to kaji abu na biyu to akwai abu na uku ma wa yadullu أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر shi dai wannan sunan kuma zai iya nuni akan wata sifa kuma da take cikin wani suna daban amma bi tsariƙin luzum wato ta hanya ta lazimi sai a ce in dai an ce da shi kaza ne to lazimi kaza ne malam yace innal isma yadullu ala sifati allati tazammanaha shi suna yana nuni akan sifar da yake kunshe da shi wa ala sifatin ukhra tadammanaha ismun akhar bi tariqil luzumi da kuma wata sifar da wanda wani sunan yake dauke da shi amma ta hanyar lazimi ne za a ce in an ce Allah kaza ne to lazimi ne ya zama kaza idan baka gane ba tariqul luzum din misaluhu al khaliq ba an ce Allah al khaliq ba kaga yanzu mun yadda cewa me sunan Allah ne al khaliq dalun ala zati ko awwalan alkhaliku yana nuni akan sunan zatin Allah sannan wa ala sifatul khalqi kuma sunan yana nufin cewa sifan Allah ne yana yin halitta biyu kenan wa dalla kuma wannan sunan na alkhaliku din kuma ya daɗa yin nuni akan wata sifa wanda ba na cikin sunansa ba shine dalla alal ilmi alkhaliku kuma yana nuni akan ilimi allazi tadammanahu ismul alimi wanda wannan sifa ta ilimi ba a cikin alkhaliku za ka iya ɗaukansa direct ba ka samo shi ne daga cikin sunan al'alimu me dalili ya ce saboda zai iya yiwa mutum ya halitta ba da ilimi zai yiwa to bayan ya nake na alkhaliku yana nuni akan me al'ilmu to kuma duk yana nuni akan al'udra kuma kamar ya wanda bai da iko zai halitta kaga sunan Allah yana da ma'anoni da dama kenan yace wa alal qudra allati tadammana ismul qadir shi sunan al khaliq shi kadai yayi nuni akan sifar al khalq a yayi nuni akan zatin Allah suna ne al khaliq sannan yana yayi nuni akan sifan Allah shi al khalq annahu yakhluq yakhluq sannan yayi nuni akan sifar Allah na al alimu mai ilimi ne kuma ya yi nuni akan sufar Allah alkadiru alkadiru abu guda hudu kaifa dalla ala ilmi wa taqdiri wal qadiri wa huwa husmul khaliq malaci to yanzu ya za a ce sunan al khaliq ya nuni akan al qadiru kuma da al alimu al hali kuma lafazin al khaliq ne yace la annahu la yumkin la yumkinu an yakhluqa illa bi ilmin wa qudrah zai iya halitta ba sai da ilimi da qudrah wali hada qala Allahu الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن كل رجل أن الآية ذاك فصاحة القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير كاجا قدير تابتوكو كما كان وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر to kaga wannan yana nuna mana wato wato Allahu akbar gaskiya Allah Allah ne wala Allahu akbar sai kara maka karfin imani malai shi wahada wadihun wannan a fili ke kun gane shi go to shikenan wa kadhalika asma'un nabi haka sunan manzon Allah mislu Muhammadin wa Ahmad wal Mahi wal Ashir wal Aqib waɗannan sunan kin gabaki ɗayan su da Muhammadu da Ahmadu da Mahi da Hashiru da Aqibu dukansu Imam Bukhari ya fudda su da Muslim ya fudda su a riwayar jubairi bin in sunan laki ne na annabi abin mamaki shi kadai ne annabin amma kuma ana ce da shi muhammadu kuma an ce da shi ahmadu kuma an ce da shi mahi an ce da shi hashiru an ce da shi aqibu a'a wa kadhalika asma'ul qur'ani haka qur'ani ma ina ce guda ɗaya ne amma kuma an ce da shi alqur'anu wal furqanu wal huda wal shifa'u wal bayanu والكتاب وامثال ذلك gashi abu guda ɗaya ne amma an bace shi da sunan nake me masu yawa to anan gurin za mu dakata insha Allah ta'ala sa'il ma'rifatu ma fil ismi min sifati haka ne to farkon maganar ta faro ne daga a wa inna وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم mun yi magana akan kowane suna daga cikin sunannikin Allah yana nuni akan zatin Allah sannan kuma yana iya nuni akan ma'anar wani suna daban wanda ba shi ba muka ce kamar yanzu misalin alkhaliku wannan alkhalik din zai iya bada ma'anar alƙudura kuma zai iya bada ma'anar al'ilmu saboda Allah bai zai zamanto khalik ba sai illa lahu qudratul khaliqi ko sannan bai zai zamanto khalik ba sai dai lahu al-ilmu bil khalqi mun fahimci wannan ko wa kadhalika asma'un nabi misl muhammadin wa ahmad da mahi da hashir da aqi wa kadhalika asma'ul qur'an misl al-qur'ani wal furqani wal huda wal shifa wal bayan wal kitab duk wannan sunan nikin al-qur'ani ne ko wa amsal zalika yace fa inna maqsud as-sa'ili فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى ko idan ya kasance manufar shi mai tambaya yana so a ayyana masa ta'inal musamma a ayyana masa wanda ake kira da wannan sunan in an ce musamma kamar yanzu ni abdullahi usamma bi abdullahi ni ne musamma din yana so a ayyana masa ni ne abarna anhu bi ayi ismin kana za mu iya mai ta'abiri da kowane suna idza urifa musamma hada al-ism in an san wa ake kira da wannan suna din watakila ana ce ma abdullahi ana ce ma abu atib ana ce mun a usman abdullahi ko na makamancin wannan kowane suna in dai ana iya gane ni da shi ina ce za a yi ambato na da shi kamar yanzu muhammadu ne ai an san muhammadu da muhammad kuma an san shi da ahmad kuma an san shi da mahi kenan kowane suna ka jefa masa zai iya dauka ko yawwa وقد يكون الاسم علما سنن زي زمان توا علما سنة سنن وقد يكون صفة زي زمان توا ما صفة ني كما يسأل عن قوله ومن أراد عن ذكري kamar wanda zai tambaya dangane da faɗin Allah maɗaukin sarki da Allah ce wa man a'rada an zikiri a cikin taha fa inna lahu ma'ishatan danka to sai wani ya ce ma zikiruhu din yanzu Allah ce wa man a'rada an zikiri to wani sai ce menene zikirullah din me zikiri din fa yuqalu lahu za iya ce da shi huwa alquran ko ba ga bane wa man arada an zikiri ai wa man arada an qur'ani ma'anar ta dauka ko ba ta dauka ba masalan aw ma anzalahu min alkutub ko kuma zikir din zai iya daukan ma'anar dukkan abin da Allah ya saukar na me na littattafai haka ne wa man arada an zikiri ai wa man arada an kutubi kamar su at-taura linjila zabura duk zai iya dauka malam ce fa inna zikra masdarun wannan zikir din masdari ne ko wal masdaru taratan yudafu ila al-fa'ili wa taratan ila al-maf'ul shi ko gaidan malaman nahwu masdari wannan harka ce ta nahwu akan iya danganta masdari zuwa ga fa'ili wani lokacin kuma akan iya danganta masdari zuwa ga maf'uli misali فإذا قيل ذكر الله in an ce zikrullah yanzu kaga akwai izafa anan ko ko ba ka bane yawa bil ma'ana sani me bil ma'ana sani ila al maf'ul kenan udifa dhikru ila al maf'ul kana ma yuzkaru bihi kenan kenan anan ana nufin wato abinda ake ambatan Allah da shi idan an ce zikrullahi أضيف المصدر إلى المفعول kenan ana nufin abin da ake ambatan Allah da shi wanda ya kau da kai da abin da ake ambatan Allah da shi kamar misalin ƙaulil abdi subhanallah kaga wannan me ake ambatan Allah da shi zikiri kenan zikiri ko abu ne mai faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk waɗannan ai ma yuzkaru a Allahu bihi ne abin da ake ambatan Allah ne da shi وإذا قيل بالمعنى الأول إذا كما أكفت هذا معنى الفرق كمر مي معنى الفرق كان أضيف المصدر إلى الفائل كان ما يذكره هو معنى شيء أبن ديكي أنبتا شيني كمان مي أبن ديكي أنبتا مغانا الله شيني ذكر الله إذن كم فإنشي ونن وهذا هو المراد في قوله وانا شيني أبن ديكي نفي أنن معنى أضيف المصدر إلى الفائل كينا مغانا الله أكي نفي wa man arada an zikiri wanda ya kau da kai ga magana ta kenan anan zikiri udifa ilal fa'ili wato anan abin da yake so ya nuna maka shine kalma a alkur'ani za ta iya zuwa ta ɗauki ma'anoni kalma ɗaya ce yanzu a ce wa man arada an zikiri zai iya ɗaukan cewa wanda ya kau da kai ga me ga alkur'ani tunda zikiri din masdar ne kenan an yi idafarsa zuwa fa'ili maganar Allah ake nufi zikiri kalami kenan sannan kuma shi din da ya zikiri zai iya daukan wa man arada an zikiri wanda ya kauda kai ga wato ambatona kamar faɗin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar yanzu kaga aya ɗaya ne amma ta ɗauki ma'ana guda biyu wa man arada an zikiri wanda ya kauda kai ga barin alqur'ani wa man arada an zikiri wanda ya kauda kai ga barin ambatona ambatona mana abinda kai bawa kake ambatan Allah da shi to a nan gurin shi masdarin azzikiri din an yi izafa ne zuwa ga maf'uli kenan ina fata ana fahimta dan Allah din kaga ya zama to shine maf'ulu fa'il din shine abdu a nan gurin yawwa ina maganganun ibnu taymiya ne suna da wani lokacin wahala sha'ani sai an yi da gaske li'annahu qala qabla zalika saboda Allah ya ce wai yana so ya kafa ma hujja cewa man arada an zikiri ana nufin anil qur'an ne man kalamullah yace saboda Allah ya ce fa in ma ya'ti yanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa ko ba ka ne wa hudahu shiriyar Allah kuma shine me ma anzalahu min adh-dhikri abinda ya saukar na alqur'ani kenan wa qala ba'da zalika kuma bayan haka sai Allah ce qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna kaga atatka qur'anuna kenan yawwa fa kadhalika afa nasitaha fa kadhalika al-yawma tunsa mala yace dai wal maqsudu abinda ake nufi an ya'ari an yu'rafa anna dhikra huwa kalam kalamuhul munazzal azzikiru a cikin wannan ayar ana nufin magana Allah da aka saukar wa hu aw huwa zikrul abdi lahu ko kuma ambaton Allah da bawa yake shine ake nufi anan fa sawa'un qila zikiri sawa'un daidai ne ko dai a ce zikiri ko a ce kalami ko a ce hudaya aw nahwi zalika abin da ya dame mu shine yanzu kalmar zikiri guda ɗaya ta dauki ma'anar kalami ta dauki kuma hudaya ko ba haka bane auna wa zalika fa innal musamma wahidun abin dai ambaton dai guda ɗaya ne ba shine zikiri din ba to wannan yana so ya nuna mana wani lafazi a cikin alkurani zai iya zuwa da wata kalma wato yana zuwa da ma'anoni daban-daban daban to kuma wannan baya nuna cewa an samu cin karo kenan a cikin wannan ko ba haka bane to shikenan to sai mu sai al-muktasati bihi nan ne tayyib بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ibda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tattauna ne akan a cikin wannan littafi mai albarka ya ce wal maksudu an ya arifa أن الذكر هو كلامه المنزل وهو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري أو كلامي أو هدايا ونحو ذلك فإن المسمى واحد آية سامو آية بدائية ستزود فسروري دداما wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza wannan baya nuna cewa ikhtilafu tabad ne an samu wai cin karo a cikin tafsirin ba haka ake nufi ba kuma ka'idar malaman tafsirin alkurani shine duk lokacin da aka samu aya tana dauke da ma'anoni da dama to sai a dauki aya tana iya daukan ma'anonin shi yafi a ce ba ta dauka to sai ce wa in kana maqsudu sa'il ma'rifatu ma fil ismi min sifati idan manufar mai tambaya din shine ya san me ke tattare da sunan na sifa al muktasati bihi wanda yake banci sunan da shi wala budda min qadrin za'id ala ta'yin al musamma kenan babu makawa dole a samu wani ƙarin bayani da zai ayyana abin da aka ambata din zai buga misali sai ku fi gane maganar mislu an yas'ala mana fala budda min qadrin za'id dole a samu wani ƙari qadrin za'id wani abin da za a ƙara ala ta'yin al musamma wajen ayyana shi abin da aka ambata mislu an yas'ala anil quddusi al quddusu salamul mu'min wani sai yazo ya tambaya ce al quddusu assalamul mu'min kamar yace man huwa al quddus yanzu waye al-quddus yanzu kun ga sunan niki ne abubuwa ne guda uku al-quddus shine assalamu a tambaya nake al-quddus shine assalamu shine al-mu'min to ya aka kuma kalmomin ba iri ɗaya ba a na'am suna ba ɗaya ba ne amma kuma musamman ɗin wahid ne ana nufin Allah ne ko to zai iya faruwa haka kamar misalin in ya ce waye al sai a ce da shi Allah ko in yace waye assalam sai a ce da shi Allah ko ba haka bane to amma idan yace waye quddusus salam fa ha sifar waye sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala tayyib um, zai iya yiwa ya tambayi wa al-qudus shi kadai a gaya mai ma'ana assalamu shi kadai a gaya masa zai iya tambayuwa kuma ya hada su murakkab quddusus salam al-quddusus salam zai iya yiwa ya haka to ana abin da yake cewa malam din Allah masa rahama wa qad ulima annahu annahu Allah an san cewa القدوس السلام المؤمن أنا نفهم الله ليكو لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا إيه هاي دا الله إن شيني تو أما me ma'anar kasancewarsa Quddus kuma me ma'anar kasancewarsa Assalam kuma me ma'anar kasancewarsa Al-Mu'min in dai kawai ana nufin Allah ne me za a kawo abubuwa guda uku kun fahimci wannan to anan shine zai nuna maka فإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به كنا wato me yasa aka sifanta Allah da alƙuddusu kuma duk aka sifanta shi da assalamu kuma aka ce da shi almu'min wa nahu zalika idza urifa hadani in an gane wannan fasalafu kathiran ma yu'abbiruna anil musamma salafu salih magabata na ƙwarai sabai tabi'ai sau da yawa suna ta'abiri akan abun ambato shine al musamma bi ibaratin tadullu ala ainihi sai su kawo ibara da tana nufin shi ainihin wanda aka ambata wa in kana fiha min sifati ma laysa fil ismi al akhar ko da yake za su iya bashi wani suna wata ibara din da in kan hado da wancan ibara din ka hado da wannan wancan abin da yake nunawa daban wannan ma abin da yake nunawa daban amma dai ana nufin waye abu guda ɗaya ne yanzu kamar misali al-quddusu Allah ne assalamu Allah ne al-mu'minu Allah ne amma in an zo keke da keke bayanin sifar al-quddusu me ake nufi assalamu me ake nufi to zaka ga abin da ke cikin quddusu ba shike cikin assalamu ba to salaf suna iya yin wannan su ambaci abu guda daya kuna ji ko da wasu sunan nikin da su suna nufin wannan abin shi kadai ne amma in ka bi dalla dalla za ka iya samun waɗancan sunan nikin wato suna ɗaukan wata ma'anar da ɗan uwansu baya ɗauka kamar yadda aka bada misali akan sunan Muhammadu ko ba haka bane Muhammadu Ahmad Mahmudu Mahi ko ba haka bane Nabiyul Rahma Nabiyul Malhama da sauransu Nabiyul Sa'a gashi nan da sauransu to ku gane wannan wai duk nan abin da ya so wai wani yanzu kamar yanzu misali mutane suke so su kawo shakka cikin Qur'ani za su ce to ya za ku ku ce al-Quddus Allah assalamu Allah al-mu'minu ma Allah in haka ne me yasa ba a ambaci abu guda ɗaya ba to dole sai kun fahimci wannan a tafsiri wa idza urifa hadani fasalafu kathiran ma yu'abbiruna an al-musamma bi ibaratin tadullu ala ainihi wa in kana fiha min as-sifati ma laysa fil ism al-akhar ko kaman yaqulu kaman wanda zai ce ahmad ko huwa al-hashiru wal mahi wal aqib yanzu duk ba suna nawa bane manzo Allah ne shi kadai amma ka ce da shi ne Ahmad kuma shi ne Hashir kuma shi ne Mahi kuma shi ne Aqib wal Quddus huwa al Ghafurur Rahim kuma al Quddus nan dai kuma shine al Ghafuru kuma shine ar Rahim ai annal musamma wahid abun ambaton din guda ɗaya ne la anna hadhihi sifa hi hadhihi ba wai ana nufin cewa wannan sifar ita ce wannan ba kamar ana abin da yake so ce ba wai ana nufin kudusun nan shine salamu ba ko ba ana nufin salamun nan shine mumin ba ma'ana ba ana nufin sifar kudus ita ce sifar salam ba ma'ana abin da kudus yake dauke da shi shine assalam yake dauke da shi ko abin da almumin yake dauke da shi ne al-qudus yake dauke da shi ko assalam ba ba haka ake nufi ba ana nufin dai abin ambaton ɗaya ne amma sifofi din kuma sun sha bamban kun fahimci wannan wa ma'lumun anna hadha laysa ikhtilafu tadadin ko sanannen abu ne kenan wannan ba cin karo ne wanda ba zai iya haduwa ba shine ikhtilafu tadad kama yazunnu ba'd nas kamar yadda wasu mutane suke zaton cewa ai a cikin qur'ani akwai ikhtilafu tadad misalu zalika tafsiruhum lis-sirat al-mustaqim ibn taymiya ce kaga misalin wannan kamar yanzu kalmar as-sirat al-mustaqim ba ta zo a cikin qur'ani ba fa qala ba'dhum wasu suka ce as-sirat al-mustaqim ihdina as-sirat al-mustaqim ana nufin al-qur'an me ake nufi ai ittiba'uhu ya Allah ka shiryar da mu bin qur'ani bi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ali alladhi rawahu tirmidhi wa rawahu a nu'aym min turuqin muta'addida saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Ali wanda wanda wanda Tirmidhi ya ruwaito shi um, a, da kuma da kuma da da da da da da, da, da Abu Dawud ko eh Tirmidhi wa Abu wa, wa Abu Nu'aym kai daga Abu Nu'aym min turuqin muta'addida su suka ruwaito suka ce huwa hablullahi almatin wa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim kaga an samu bambancin fassara hablullahi almatin wa zikrul wa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wannan hadisin hadisi ne ingantacce a ko da ke malam albani ya da'afa hadisin a cikin wato wato wato da'ifu aljami da'ifu aljami yace hadisin lana tirmidhi ma ce hadisin lana arifuhu min hada a illa min hadisi hamza zayyad isnadin sa majhuli ne ba ahu al albani a cikin sunan tirmidhi ya ya ya da'afa shi wa qala ba'dhum ibn taymiya ce wasu malaman ma cewa suka huwa al islamu abinda ake nufi da siratul mustaqim shine musulunci wannan shine ra'ayin jabir dan abdullahi kamar yadda ibn jarir ya fitar a tafsirinsa li qawli sallallahu alaihi wasallam fi hadisin nawas bin sam'an saboda annabi ya faɗa riwayar nawas bin sam'an alladhi rawahu tirmidhi wanda tirmidhi ya rawaito wa ghairihi da wannan sa daraba Allahu masalan siratan mustaqiman Allah ya buga misalin hanya mai kakkiya wa ala janabatayhi sirat surani kuma a gefen ainihin wato siratin akwai suran suran jam'i ne na aswira walaula ulqiya alaihi aswiratun kamar awarwaro ko mundaye kenan wa fi hada as-surani abwabun mufattahata mufattahatan a gefen su akwai kuma kofofi budaddu wa alal abwabi suturun murqa a jikin kofofin kuma akwai labule shine suturun murqa labulen da aka sake shi wada'in yad'u min fawqi sirat ga wani mai kira yana kira a saman sirati wada'in yad'u ala ra'si sirat wani kuma yana kira akan karshen siratin ta sama ta karshen shi fawq sama da shi haka ake nufi fawq abin da yake sama ra'suhu kuma farkon shi kaman saman shi qala fa siratul mustaqim to kaji mu'allif shahidi sai yace siratul mustaqim huwa al-islam wasuran abin da ake nufi da wannan suran aswira kenan kaman wannan awarwaro din su ne hududullah ko zarurruka hanyoyin Allah wal abwab al mufattaha kofofi budaddun nan su ne maharimullah abinda Allah ya haramta wadawa'i abinda suke kiran mutane din ala ra'si sirat akan siratin kitabullah littafin Allah wadawa'i fawqa sirat abinda yake saman siratin kuma wa'idullah mai yin wa'azi saboda Allah fi kalbi kulli mu'min ma'ana ko kuma wa'azin da ake wa mumini wanda ake tsoratar da shi Allah to anan wannan hadisi ne Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i duk sun rawaito shi kuma hadisi ne sai a bisa sharri Imam Muslim Albani ya inganta shi a cikin Al-Mishka da kuma Sahih Jami' malam yace fa hadanil qawlani muttafiqani yanzu kaga wannan maganganu guda biyu sun yi ittifaqi li anna dinal islam huwa tibawul qur'an a can mun fassara an ce an ce alquran ko nan kuma sai aka ce me al-islam kaga ai sun samu cin daidaituwa saboda musuluncin ba sai da qur'ani musulunci yake zama ba walakin kullum minhuma nabah ala wasfin ghairi wasfil akhar sai dai kowane daya ya fadakar da wata sifa wanda babu babu ita a cikin waccan sifa din kamar misali wannan ya ce qur'ani in ka dubi qur'ani shi kadai ka keke ka feke shi abinda zai baka ma'ana daban in ka dubi musulunci ma abinda zai baka ma'ana daban to amma dai duk abu ɗaya ake nufi kama anna lafza sirat yush'iru bi wasfi bi wasfin thalith kamar yadda lafazin sirat ma za a iya zai iya bada ma'anar wata sifa din ta uku wa kadhalika qawlu man qala huwa sunna wal jama'a ka gani wasu suka ce asiratul mustaqim shine mai ahlus sunna wal jamaa wa qawlu man qala huwa tariqul ubudiyyati wasu ma suka ce ma asiratul mustaqim shine hanyar wa Allah bauta wa qawlu man qala huwa ta'atullahi wa rasulihi wasu suka ce yiwa Allah da'a yiwa manzon Allah da'a shine siratul mustaqim wa amsal zalik abin da yake so ce da ku a iya samun aya daya fassara fassara ku samu magana guda tara ma akai wannan fa baya nuna cewa ikhtilafu tadad ne ba wai sabani ne na cin karo ba kar wani ya ce to to kaga a can an ce kaza a can an zo an ce kaza kaga wannan ya nuna ma babu matsayi da fassara guda daya a'a sai a ce duka yana nufi gaba daya ka'ida ce ake so a kafa muku duk lokacin da kake karanta tafsirin alkurani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma in ka lura gaba ɗaya fassarar ba ta cin karo to sai ka ce gaba ɗaya ayar tana nufi ma'ana hamlul aya ala jami'il ma'ana afdal min rabbi ba'd ma'ana wa akhli ba'dha ka dauki aya tana daukan ma'anoni guda tara din shi yafi yanzu anan mu ce wannan siratul mustaqim duk ya dauki wannan ma'anar shi yafi ai akan mu watsar da wasu ko ba haka bane فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة دكان سنيوني أكان ذاتي أبو قدادين لكن وصفها وصفها كل منهم بصفة من صفاتها سيدي قواني يا صفة تأدى يا صفة تأتى هنيا دين بصفة دكت كن صفة فنتا أنقاني كو سيمو تاشي الصنف الثاني الثاني الصنف الثاني ما لا يكي الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنوائه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا والإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده anan gurin yana so ya mana bayani ne akan wato al'ismul am suna ne da za a faɗe shi amma yana iya ɗaukan abubuwa da yawa a ƙarƙashinsa suna na alƙur'ani aya daga cikin ayoyi idan aka faɗa zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza to dan kada mu samu matsala wajen fassara alkur'ani to shine zai buga mana wani misali sai ya fara kawo misali tukunna na maganar baka da ake yi sannan sai ya kawo mana misali na aya a cikin alkur'ani mai girma san maganganun ibnu taymiya suna da wahalar fahimta wani lokacin da haka sai an nutsu yace an yadkura kullum minhum من الاسم العام بعض أن بعض بعض انواعه على سبيل التمثيل كما اسامو gaman man suna sai a kiraye shi in an ambaci sunan amma ana nufin wani bangare ne nasa shine bazu anwa'ihi ala sabili tamthili dan buga misali wa tanbihi almustami'i ala an-naw' kuma dan a fadakar da mai sauraro ga nau'in abin da ake nufi tambihil mustami' al mustami' shine mai sauraro alal naw' a bisa nau'in da ake so a gaya mai la ala sabilin haddil mutabiq lil mahdud fi umumihi wa khususihi ba wai ana nufin wannan sunan da aka faɗa wato ala sabilin haddil mutabiq kawai an gaya maka an yi maka haddi iyakacin wannan abin shi ake nufi ba haka ake nufi ba wai wanda za a ce kamar wanda shi ake nufi al-mutabiq lil mahdudi fi umumihi wa khususihi wajen umum dinsa gamewar magana ko kuma keɓanta ku rike magana a haka mun buga misali za ku gane me ake nufi kamar wani sa'il a ajami in an ce a ajami mutumin da ba larabe ba sai wanda ba balarabe ba yayi tambaya sa'ilun a ajami yayi tambaya an musamma lafz al-khubz ya tambayi lafazin nan na al-khubz da larabci da larawa suna amfani da lafazin alkhubz ko sai ya ce a a menene alkhubz ka fahimci wannan menene alkhubz idan aka ce ga alkhubz sai a miƙo masa raghifan sai aka miƙo masa raghif in an ce masa an an ce raghif kamar ana nufin wani gutsuri kamar na gurasa misali ka san ko mu anan akan ce da gurasa alkhubus ana ce da burodi ma alkhubus ina fata ana fahimta biredin kuma kala kala akwai wani mai kamar muciya din nan shi ma alkhubus sannan kuma akwai wani abin da shi ma ake yin sa ana ana dan gasa shi ana cin da jubna shi ma ana ce da shi khubus da alkama ake yin sa khubus nau'i ne ma'ana kalmar alkhubus din nan suna ne guda ɗaya amma yana daukan abubuwa da yawa yana daukan burodi yana daukan gurasa yana daukan wannan abun mai dan falele falele din nan da ake cin abin nan ba sinasir ba ai sinasir ba da fulawa ake yin shi ba funkasau barakallahu fi yana iya daukan wannan kuma amma duk kai kuma banda kari ma da fanke kuma duk amma ana ce da shi mai alkhubs to sai wani wanda bai san larabci ba ba ajami sai ce a nuna masa alkhubs ina ba ta ana fahimta fa'uri ya raghifan sai aka nuna masa yankan gutsurin kamar gurasa wakila lahu hada sai aka ce gashi nan wannan ne fal isharatu ila nau'i hada yanzu da aka ce wannan ne ai ana nufin irin wannan nau'in ake ma magana akai ko fal isharatu ila me nau'i hada ishara tana nuna ma cewa wannan nau'i na wannan gurasa da aka nuna ma shi ma ana ce da shi al-khubzu la ila hada raghif wahdahu ba wai ana nufin al-khubz wannan gurasar ita kadai ita ce al-khubz fa kun fahimci wannan nuna maka da akai aka ce maka wannan shine to ba ana nufin kurun wannan shi kadai shine al-khubz ba kamar misalin wani ya tambaya lafazin al-insan sai aka ce masa yana so ya san me al-insan sai aka nuna masa wannan mutum aka ce wannan shine al-insan to ba wai yana nufin wannan shi kadai shine mutum ba fa wannan ma ayal insan ne wannan ma al insan ne to a qur'ani ana iya samun lafuza makamantan wannan za a kawo lafazi yana daukan abubuwa da yawa a karkashin sa to amma qur'ani yakan yi ishara ne ga wani nau'i guda daya to shine anan yake cewa la ala sabilil haddil mutabiq lil mahdudi ba wai iyakan cewa ake yi ba fi fi umumihi wa khususihi ina fatan kuna fahimta tayyib yanzu kaga akwai tamis abinda laraba suke cewa tamis kun san tamis da kuna zuwa saudiya ko abin nan za ku san me tamis wani abu ne ana zuwa ana gasa shi biredi ne haka kamar biredi ne sai a zo a kwaba a kwaba a kwaba yawanci da safe suke karya da shi sai a jefa shi a cikin irin kamar wannan oven ne haka dan karami amma ana sa gas minti ɗaya yawa ya gama kumbura ya kato mai faɗi in ka ba da riyal ɗaya sai ka ci ka rage ana hada shi da nono a sha ana hada shi da jibuna a ce ana iya hada shi da kaza ma a ce ana iya hada shi da kaza kaza sauransu to shi ma ana ce da shi alkhubs kuma ana ce da shi tamis to ba ana nufin in an ce alkhubs ana nufin wannan nau'in guda ɗaya bane to shine sai yake cewa misalin zalika misalin wannan bari mu koma cikin alqur'ani tunda can mun buga misali akan gurasa bari mu koma cikin alqur'ani ma nuqila fi qawlihi ta'ala an an naqaltu a fadin Allah summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ko ɗaya kenan wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati cikin suratul fatir nan da muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaɓa cikin bayanmu a warafin kitabar ladina safaina min ibadina mun ba da gadar littafinmu muka gadar da littafin mun riko da shi da aiki da shi ga waɗanda muka zaɓa su ne annabawa cikin bayanmu faminhum zalimun li nafsihi a cikin mutane akwai zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun a cikin mutane akwai muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma sabiqun bil khairat to wai waye zalimun li nafsihi waye muqtasidun waye sabiqun bil khairat ina fatan kuna fahimta tayyib to shine sai yake cewa fa ma'lumun anna adh-dhalima li nafsihi yatanawalu al-mudhi'a lil wajibat ko sanannen abu ne a addini ko a larabci an ce fulanun zalimun li nafsihi wani ya zalunci kansa ai wanda ya zalunci kansa wannan magana ce mai fadi yana iya daukan almudhi'u lil wajibat wanda ya tozartar da wajibabbin abubuwa ko yanzu wanda ya tozartar da wajibabbin abubuwa da Allah ya dora masa zaka iya ce da shi zalimun li nafsihi zai iya dauka ko to dai kenan wal muntahiku lil hurmati abu na biyu zalimun li nafsihi zai iya daukan wanda kuma ya keta abubuwa na alfarma na ubangiji wancan keta wato tozartar da wajibabbun abubuwa wannan kuma abubuwa na haram ya shiga ya keta su kaga zalimun li nafsi shi kadai anan an iya fassara shi da abubuwa guda biyu kuma yanzu ma kun ga dama za ku iya bada misali akan zalimun li nafsi yanzu waye zamu iya cewa zalimun li nafsi na'am mushriki zalimun li nafsi ko ya zalunci kansa sai wa kuma dan bid'a shi ma zalimun li nafsihi ko sai wa kuma ha barawo zalimin li nafsi a sabo wanda ya dauki sabo yana yi shi ma zalimin li nafsi a to amma kuma kalma ce guda ɗaya fa kuma amma kun fassara ta da fassarori da yawa to kaga ashe kamar yanzu a can gurin an yi magana akan gurasa al-khubz muka ce tana daukan kaza tana daukan kaza ashe a lafazin alqur'ani ma akwai lafazin da za a kawo za a iya fassara shi da abubuwa da yawa a nan gurin abin da ibnu taymiya yake so ya nuna mana shine kada ka je karanta littattafan tafsiri na malamai ka ji wani malami ya fassara zalimun li nafsihi da barawo wani ya fassara zalimin li nafsihi da dan fashi wani ya fassara zalimin li nafsihi wanda ya cuci matarsa wani ya fassara zalimin li nafsihi mashayin giya ka zo ka ce a wannan ya nuna qur'anin ma bai da satanci ma kowa ya faɗi abin da ya ga dama kenan an samu sabani wannan ikhtilaf din ikhtilaf tanawwu ne ko ikhtilafu tadad yawa to nan da nake so ku zo yanzu ku da kanku kun fassara zalimin linafsi da fassarori masu ne masu yawa to wannan kenan sai ce wal muqtasid fa wa minhum al muqtasid da Allah yake cewa wa minhum muqtasidun muqtasid kamar tsaka tsaki mai takaitawa ya tanawalu fa'ilul wajibati al muqtasid wanda ya tsaya tsaka tsaki yanda shari'a ta tsaye da shi fa'ilul wajibati wanda ya aikata wajibabbu ya shiga muqtasid eh wa tarkil muharramati wanda ya watsar da ya kiya aikata haram ya shiga muktasid ashe muktasid guda ɗaya kuma zai iya ɗaukan fasarori da yawa yanzu wanda ya iltizami ya riko da sunna muktasid ne muktasid ne wanda ya aikata wajibabbun al'amura muktasid ne wanda ya guji haramun muktasid ne lafazi ɗaya na qur'ani ya ba da ma'anoni da yawa to wasabiqu bil khairat fa to wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah to wasabiq din nan yadkhulu fihi man sabaqa fatakarraba bil hasanati ma al wajibat wannan kaga wancan an ce fa'il wajibat yana aikata wajibabbun abubuwa shine muktasib kaga ba a ce ma yana karawa da nafilfili da neman lada ba shi dai ya tsaya akan wajibabbu to sabiqun bil khairati fa sabaka shi wannan yayi rinjaye yayi nisa ya tsira ya tsira fa taqarraba ya nemi kusanci zuwa ga ubangiji bil hasanati da aikata wasu kyawawan ayyuka ma daban ma al wajibati tare da wajibabbun abubuwa kun fahimci wannan yana azumin ramadana kuma yana yin na litinin da alhamis yana yin sallolin farilla kuma yana hadawa da nafilfili haka ne yana ba da zakka yana ba da sadaka a nan abin da ake so a nuna maka da kun fahimci tafsirin ayar Allah ya ba da labarin kashin mutane ne akwai zalimun li nafsi akwai mai zaluntan kansa wanda ya zalunci kansa nan ka zuba shi dukkan wanda ya ki bin dokar Allah ya saba wa Allah yayi kaza ya kaza duk sunansa ne zalimun li nafsihi ashe qur'ani zai iya zuwa da ma'ana ba sama da uba ma'ana ba kwaya ɗaya kadai ba aya za ta iya ɗaukan ma'anoni da yawa sannan kuma Allah ya ce wa minhum muqtasidun akwai ɗan tsakatsaki mai takaitawa shi baya aikata haram kuma wajibabbun al'amura yake aikatawa amma magana na nafilfili kakka tambaye shi wannan shine ake ce da shi mai muqtasid yanzu kaga akwai wanda zai tambaye ka akar maka ni azumi kan wanne ne Allah ya farlanta ce na Ramadan ne sai ce to nagode Allah saka da alkhairi to ya tafi kenan ba ruwansa da na litinin da alhamis ba ruwansa da na arfa ba ruwansa na kaza shi wannan muktasib ne shi dai wajibi kawai zai aikata in an zo magana sallah wacce ce sallah wajiba farilloli nan nan guda biyar su ne su shi ya wadata da su su kadai zai yi wannan shine ake ce da shi muktasib to sabiqun bil khairati fa sabaqa amila al wajibat ya aikata wajibabbu sannan kuma ya daɗa ƙarawa da me na filfili wannan sabiqun bil khairat to kaga wannan ma zai dauki abubuwa da yawa kenan ko fal muqtasiduna hum ashabul yamin was sabiquna ulaika al muqarrabun Allahu akbar kaga ibnu jami'a kenan yace da ba Allah ce ashabul yamin ma ashabul yamin ba ko ba ka bane sannan kuma akwai can inda yace ulaika al muqarrabun ko to sai ya raba muktasiduna wanda ya mutu yana muktasid suna cikin ashabul yamini su ne yan bangaren dama to asabiqu bil khairat fa ulaika al muqarrabuna su ne na kusa da Allah waɗancan yan daman Allah wannan kuma na kusa da Allah kenan almuqarrabun sun fi ashabul yamin kenan kun fahimci wannan yawwa summa inna kullam minhum yaskuru hadha fi naw'in min anwa'i ta'at kowanne daga cikin waɗannan ana ambatarsa wato wani nau'i ne daga cikin nau'o'in yi wa Allah da'a ko ka kaulil qa'il as-sabiq wani zai iya cewa as-sabiqun bil khairat alladhi yusalli fi awwal al-waqti ba mamaki cikin malaman tafsiri wani ya fassara maka sabiqun bil khairat ya ce da kai wanda yake sallah akan lokaci da farko shine sabiqun bil khairat wal muktasidu fa alladhi yusalli fi asna'ihi wanda yake sallah a tsakiyar lokaci shi ba dan farko farko bane himmarsa bata kai ya rinka yi da wurwuri ba amma fa baya sallah lokaci ya fita yana tsakiya yake muktasid kenan fi asna'ihi a cikin lokaci to wa zalimu li nafsihi fa alladhi yu'akhiru al-asra ila al-isfirari wanda yake jinkirta sallar al-asr zuwa me rana ta yi ja a nan gurin abin da ibnu taymiya yake so ya ce ma za ka iya fassarawa kamar yadda malamai sun fassara wannan ayar sun ma'aurasna kitaban ladhi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wanda yake yin sallah ba a kan lokaci ba wa minhum muqtasidun wanda yake sallah a cikin lokaci wa minhum sabiqun bil khairati wanda yake sallah a farkon lokaci ya hau ko bai hau ba to kaji wannan to aw yaqulu ko kuma wani ya iya cewa as-sabiq wal muktasid wal zalimu qad zakarahum fi akhir surati al-baqara ai da as-sabiq da al-muktasid da al-zalim duka Allah ya ambace su a ƙarshen surati al-baqara fa innahu zakara al-muhsina al-muhsina bis sadaqati ai Allah ya ambaci mai kyautatawa inna la yuhibbul muhsinin sune masu bada sadaka ko والظالم كما الله ينبتي الظالمي أتكين الظالم لنفسه تكين بقرة سوني آكل الربا مشي riba. wal'adilu bil bai'i da kuma wanda yake wato a a a a kautar da in an ce al'udul kamar kautar da wani abu da hanyar kasuwanci ya kautar da shi daga daga daga daga daidai ya kuma da shi barna yanzu kaga riba ai al'adilu ne bil bai'i kasuwanci ne ya kautar da tsarin Allah sai shigar da riba a ciki wannasu fil amwali to mutane dangane da dukiya kenan imma muhsinun ko dai mai kyautatawa wa imma adlun ko wa imma zalimun to sai ce fasabiqu almuhsinu as-sabiq anan zaka fassara shi da me almuhsin bi ada'il mustahabbati ma alwajibati me yin mustahabbi tare da wajibi wa zalimu az-zalimi kuma shine akilur riba aw mani'uz zakati mai cin riba ko mai hana zakka والمقتصد المقتصد فا الذي يؤدي الزكاة المفروضة ينا بعد زكاة فرلا ولا يأكل الربا kuma amma baya cin riba wa misali hadhihi al-aqawil da misalin waɗannan yanzu anan gurin diddi aya ɗaya ce dai aka yi mata tafsiri daban-daban yanzu magana farko da aka faɗa ba ita bane wannan to kada ka zo a matsayinka na ɗalibin ilimi mai karatu ka zo ka ji fassarori sun sha bamban ka ji aya ɗaya malamai sun fassara ta fassara wajen goma sha ka zo ka ce ai wannan ma ya nuna ma ayar ma duk saɓani aka yi a ciki to barin ba ku ka'ida da na sha faɗa muku kullum ɗalibi idan ya zo kana karanta tafsirin tafsirin alkur'ani sai ya ji wancan malami ya ce kaza sai ya ji wancan malami ya ce kaza kuma duk maganganun nan idan ya hada su ya gaba su ci karo ba to ana cewa aya tana iya daukan ma'anar gaba daya yanzu wannan aya din sun ma'aurasna kitaban ladina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati wannan za ta iya daukan dukkan wannan fasarori da ibnu taymiya ya gaya mana kun bayyance wannan to wannan baya nuna an samu sabani duk wannan misali ne na sabani wanda yake ikhtilafu tanawwu wato fahimta ce kowa ga inda ya fahimta sabai ga inda suka fahimta tabi'ai ga inda suka fahimta matukar ba a samu cin karo akan fahimta ba to sai a hada a aiki da su gaba daya an gani fa kullu fa kullu qawlin fihi dhikru naw'in dakhilun fil aya ibnu taymiya ce kowane magana cikin wannan ai an faɗi wani nau'i da ya shiga cikin ayar ko wa inna ma zikra lil ta'rif al mustami' ai an yi bayanin ne dan a bayyana wa mai saurare bi tanawulil ayati lahu cewa wannan aya fa tana iya daukan dukkan fassarorin nan wa tanbihihi bihi ala nadhirihi kuma an fadakar da shi wata fassara makamanciyar wannan ma aya za ta iya dauka fa inna ta'rifa bil misali kad yasulu akthara min at-ta'rif bil hadd al mutabiq ai ta'rifi da za a yi definition da za a yi maka na hanyar buga maka misali ai shi yafi saukin ganewa sama da ta'rifin da a yi maka al hadd al mutabiq a tsayar maka da ma'ana guda daya a ce wannan kawai shine ne amma an buga ma misali wannan zalimun li nafsihi ne wannan ma zalimun li nafsihi ne wancan ma muktasid ne wannan ma muktasid ne sai ka fa fahimtar ayar sama da ajiye maka wato haddi mutabiki kwaya ɗaya tak ina fatan kuna fahimta yawwa ibn da wannan Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen in kuna da shi a littafin ku yana faɗa cewa sahihun hadha huwa al-ghalibu anna ta'rifa bil misali wato yana ta'liki akan magana ibn Taymiyyah anan yace at-ta'rifu bil misali abyan wa azhar min at-ta'rif bil hadd al-mutabiq law qala laka qa'ilun mal ba'is فقلت حيوان كبير الجسم طويل الأنك ذو سنام له ذيل قصير وما أشبه ذلك من صفاته هل يعرفه wani ne ya tambaye ka akan raƙumi ka ce masa ai wani dabba ne a mai girman jiki mai dogon wuya mai tozo yana da jela gajeriyar jela da wani makamancin wannan zai gane da wuri kad ya tashakkaku idza ra'ahu malam usaimin ya ce a wannan magana ka ka tsayar masa da magana haka da kai mai ta'arifin da sifa misalin ka gaya masa zai iya shakka in ya ga raƙumi لكن إذا قلت مثل البئير الذي تراه اتضح والذي أخذ من المثال أكثر وضوحا kamar misalin sai ka nuna masa raƙumi ka ce wannan wannan shine irin wannan shine ake ce da shi raƙumi amma ba shi kadai ba duk wanda ka ga yana da irin wannan sifar shine raƙumi da wancan sifar da ka ba shi labari bai gani abun ba da kuma wanda ka gan shi ƙarara ɗin wanne ya fi ganewa to wannan shine wato yake so ya nuna maka التعريف بالمثال أبقى مك مثالي أما تعريف أبو أبقى مك مثالي to shi ya fi shiga zuciya da fahimta da wuri sama da a gaya maka shi haka a baka kun fahimci wannan shi yasa aka ce zalimun li nafsihi muktasid duk aka buga buga maka misali me kaza shine zalimun li nafsihi me kaza shine muktasid me kaza shine sabiqun bil khairat ina fata ana fahimta to kamar dai har zuwa karshen abin da ya faɗa Allah masa rahama yawwa yace yace alhasilu al'ana anna salafa fassaru yace zance dai da ake tattauna shine salafu salih sun fassara wannan ayar alladina safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi bi anna zaliman li nafsihi huwa alladhi yu'akhiru salata an waqtiha wa anna al-muqtasid huwa alladhi yusalliha fi al-waqti wa anna as-sabiqa bil khairati huwa alladhi yusalliha fi awwali waqtiha aw bi ibaratin asahu ala waqtiha لكي يشمل من يصليها في أول الوقت فيما يسن تقديمه وفي آخره فيما يسن تأخيره an gane ko to yana so ya nuna mana daga cikin fassarar wannan ayar akwai malamai sun faɗi wannan irin waɗannan maganganu din to sai ce wa idza qila idan an kace al-muqtasid kuma huwa alladhi yu'addi zakata al-wajiba ba والصادق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة مع الصدقات المستحبة والظالم لنفسه هو الذي لا يزكي فهل يبين القولين تناقض فهل بين القولين تناقض yace yanzu tsakanin wannan fassara da wacce akwai kuccin karo ne babu yace la li anna kullu wahidin minhum zakara naw'an yadkhulu fil aya dan kowanne ya faɗi nau'in da zai iya shiga karkashin ayan ne kun fahimci wannan to malam yake cewa wal aqlu salimu kaga hankali kubutacce in ji ibnu taymiya yatafattanu lin naw'i kama yatafattanu idza ushira lahu ila raghifin mai hankali mai wato kubutaccen hankali yana faɗa kowa zuwa ga nau'i nau'i na abu da aka yi masa bayani kamar yanda idan an yi masa nuni ila raghib aka nuna masa gurasa din nan faqila lahu aka ce hadha huwa al-khubz wannan shine al-khubz aka nuna masa aka ce masa ga wannan wannan sunansa al-khubz ne in dai mai hankali ne to bai zai ce gurasa ba al-khubz bane ba kuma bai zai ce tamyiz ba al-khubz bane ba dan al-khubz wani abin da aka yi shi amfani da shi da fulawa aka gasa shi kaga hausawa ma ba ce suka yi al-khubus ba ko ba ka bane ai asalin sunan larabci ne ai al-khubz shine ba ya ce al-khubus ina fata ana fahimta to shine yake cewa wa ya ji'u kafiran min hadha al-babi qawlihim yace a wannan babi zamu dada muku bayani inji ibnu taymiya a inda kuna karanta tafsiri za ku ji ana cewa hadhihi al-aya nazal fi kaza wannan aya ta sauka ne akan matsala kaza la siyama idan kana al-mazkura shakhsan musamman ma idan wanda aka ambata din mutum ne za a ce ai wannan aya ta sauka ne akan wani ka asbabin nuzulil madhkurati fi tafsiri kaman dai asbabun nuzul da ake ambata sababban saukan ayoyi na alqur'ani da ake ambata a cikin littafin tafsiri ka qaulihim kamar yadda suke cewa inna ayatul zihari nazalat fi imra'ati aus bin samiti misali ne ka mana yanzu ayan nan ta zihari ai ana cewa ta sauka ne akan matar Aus ibn Samit al-Ansari al-Khazraji dan uwan Ubada ibn Samit akwai Ubada ibn Samit ko wannan shi kuma Aus ibn Samit babban sahabi ne al-Jalil a hadisi ya tabbata akan wannan Abu Dawud da Nasa'i sun ruwaito da Ibn Majah duk cewa aya ta sauka ne akan wannan wa inna ayatan li'anifa ayan nan ta li'ani nazalat fi Uwaymir al-Ajalani wai ayan nan da take magana akan wato wato wato li'ani ta sauka ne akan Uwaymir al-Ajlani wanda Imam Bukhari da Muslim sun fidda wannan hadisi din aw Hilal ibn Umayya ko kuma a ce ta sauka ne akan Hilal ibn Umayya Hilal ibn Umayya al-Ansari al-Waqifi kenan daga Bani Waqif wanda ya je yakin Badar ayatul li'ani nazalat fi Uwaymir al-Ajlani aw Hilal ibn Umayya wa inna آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله yace ayan nan da take magana akan li'ani ta sauka ne akan wani sahabi da ake ce da shi Umair al-Ajlani kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa da kuma Imam Muslim ko kuma wasu malamai suka ce ta sauka ne akan Hilal ibn Umayya Hilal ibn Umayya al-Ansari al-Waqifi kenan min bani Waqif wanda ya halarci yakin Badar ɗaya ne daga cikin mutane ukun nan da ba su je yakin tabuka ba dan uwan su kaba ibnu malik kenan shine hilal ibnu umayya wasu sun ce wannan aya ta li'ani ta sauka ne akan sa sannan malam yace wa inna ayatal kalala nazalat fi jabir ibn abdullah ayan nan da take magana akan alkalala cikin suratul nisa'i malam yace ta sauka ne akan wato wato akan jabir ibn abdullahi Allah ya kara masa yadda Abdullahi Jabir bin Abdullahi bin Amr ibn Haram al-Ansari kenan wannan babban sahabi sananne sannan kuma sai mala yace wa inna qawluhu wa anikum bainahum bima anzala Allah nazalat fi bani quraiza wan nadir fadan Allah madaukin sarki cikin suratul maida suratul maida ayata 49 wa anikum bainahum bima anzala Allah ta sauka ne akan bani quraiza da kuma banu nadir wasu ƙabilu ne guda biyu masu girma cikin ƙabilun yahudawa a madina sannan wa inna qawlahu wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wannan aya ta cikin suratul anfal aya ta 16 malai ce nazalat fi badr ta sauka ne a lokacin yakin badar kamar yadda imamu dabari ya faɗa cikin tafsiri sannan wa inna qawlahu شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت في سورة المائدة آية تدريد وتو آية تدريد آية تدريد شدة تكون آية وتو وتو تا تا تا سوكني كما يدى مالي فدا قضية تميم الداري tamimu dari shi ma ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi sallama matsalar tamimu dari akan tamimu dari su ga tamimu ibn aus ibn kharija ibn sawad ana ce da shi abu ruqayya ad-dari sahabi ne shi ma babba sannan adi ibn badda shi ma ta sauka a kansa kamar yadda ya zo a cikin al-isaba na hafiz ibn hajar al-asqalani wa qawlu abi ayyub da kuma fadin abi ayyub إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار أبي أيوب هيك تشوا وأن آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آية البقرة كنا آية تدريد تسعين دبير تاسو كني إنجي أبي أيوب الأنصاري akan mu mutanen Madina Abu Ayyub al-Ansari shine Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Salaba ibn Abd Auf Allah ya ji kansa rahama al-hadith hadisin da har zuwa ƙarshe kamar da Abu Dawud ya fitar shi da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i Malam Ibn Taymiyyah nan yana ta mana bayanai dangane da sababin saukan waɗannan ayoyi da kuma akan wa suka sauka sannan kuma yace wa nadairu hadha kathirun mimma yadhkuruna annahu nazala fi qaumin min al-mushrikeen bi makkah makamancin irin wannan maganganu suna da yawa cikin abin da ake faɗa cewa sun sauka ne akan wasu mutane mushrikai a makka aw fi qaumin min ahli al-kitab ko kuma wasu mutane cikin ahli al-kitab al-yahud wa nasara kenan aw fi qaumin min al-mu'minin ko kuma cikin wasu mutane cikin mu'minai فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الآيات waɗanda suka ce wannan aya da makamancinta ko kuma wannan bayanai sun sauka ne akan wasu mushrikai na makka to ba su ce hukuncin ayar ya kimbanci mushrikan makkan bane ba kamar yadda da yawa zaka ji wasu malamai idan sun jawo aya sai a ce wannan aya ai ta shafi mushrikan makka ne to mushrikan Najeriya ba mushirkan chadi mushirkan ghana mushirkan america mushirkan ina ba ana nufin dan aya ta sauka akan mushirkan maka ana nufin akan su kadai bane hukuncin yake a duk mushirkan duniya ake nufi ba za a ce wai duna gairihim ba fa inna hadha la yaquluhu muslimun wala aqilun ala al-itlaq ibn taymiya yake cewa wannan wato musulmi da mai hankali ala al-itlaq ba zai taba cewa wai wannan aya ta sauka ne akan waɗannan kadai ba kamar yadda wasu za su jawo ayoyi sai a ce ai wannan sun sauka ne akan sahabbai kawai su ba su shafe su wannan ba daidai bane wannasu wa in tanaza'u fil lafzi al-ami al-warid ala sababin hal yaqtasu bi sababin am la to wannan wata sabuwar magana ce wadda insha Allah ta'ala za mu dora akan ta nan gaba Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum